الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 19 ga watan ɗaya miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidai na malam muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 ko shine darasi na 23 a darasin da ya gabata muna cikin masail ma'ana mas'aloli game da idan iyayen mutum suka umarce shi wani umarni wanda wannan umarnin ko dai ya ci karo da umarnin ainihin Allah maɗaukakin sarki da na manzansa ko kuma suka hane shi wani abu wanda yake umarnin Allah ne da na manzansa to mun ji yadda malamai suka tattauna kuma suka karkasa wannan umarnin ko hanin gida biyu inda idan suka umarce shi ya bar wani abu kuma wannan abun wajibi ne ba zai musu biyayya ba amma in suka umarce shi ya bar wani abu wanda yin wannan abun dama mustahabbi ne to an ce za a duba shin a cikin yinsa su akwai cutuwa gare su in babu sannan shi a cikin rashin yin akwai kubucewar wata fa'ida eh to aka ce zai iya yi sai dai a dukkan waɗannan yanayika zai ci gaba fa da lallaba su zai ci gaba da gaya musu magana mai daɗi zai ci gaba da rarrashin su zai ci gaba da yin ƙoƙarin aiwatar da wani aiki wanda ya san zai maye gurbin wannan sabawar da suke ganin yayi musu a wannan umarnin da suka yi masa ko a wannan halin da suka yi masa mun karanta matsalar mutumin da mahaifiyarsa ta umarce shi a aske gemu muka karanta cewa wannan baya halatta ya bi wannan umarnin domin wannan umarnin haramun ne ina fata an gane mun karanta maganar imamun nawawi da kuma maganar ulama'ul lajnati da'ima akan ba daidai ba ne ainihin wato mutum ya bi wannan umarnin domin ya ci karo da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin manzan Allah a cikin hadithi a da lafuzza wajen guda biyar ya ce a barge mu kamar afu da aufu arhu arju wafiru dukkanin waɗannan lafuzzan sun zo saboda mahimmancin gemu da kuma mahimmancin barinsa da haka idan uwa ta ce ba ta buƙatar ɗanta ya bar gemu to sai dai ya rarrashe ta ya ba ta haƙuri ya kwantar mata da hankali ya yi wasu abubuwan da za su ɗauke wannan damuwa da take da shi na ainihin wato ƙin bin umarninta a wannan babin amma ba zai biye mata ba sannan idan iyaye suka umarci mutum da barin wani abu a suka umarci mutum da barin haihuwa ma'ana iyayen mutum suka nuna ba sa son ya ci gaba da haihuwa to wannan shi ma aka ce ba wajibi ba ne a kan ɗa ya biye wa iyayensa a cikin ƙin haihuwa saboda dalilai guda biyu dalili na farko saba wa umarnin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin hadithin da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani cikin sahabbansa ya auri wata mace yar dangi kyakkyawa amma ba ta haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi har wajen sau uku yana zuwa annabi ya ce a'a daga ƙarshe annabi ya ce tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikumul umam to abinda manzo Allah ya ce zai yi alfahari da shi kuma ya uwa ko uba za su ce a'a kar ayi to wannan ɗa ba zai bi wannan umarnin ba saboda wannan dalilin sannan dalili na biyu da yasa ba za a bi umarnin uwa ko uba na hana ɗansu ya ci gaba da haihuwa ba saboda ita haihuwa haƙƙi ne na su su biyu yana da haƙƙi matarsa tana da haƙƙi idan ta hana ɗanta to haƙƙin matarsa fa tana da ikon misali in tana da ikon ta hana ɗanta to kuma ita matarsa fa tana da haƙƙi domin haihuwa haƙƙi ne mushtarak to kaga ba zai bi umarnin mahaifiyarsa ba a haƙƙin da ba haƙƙinta ba ne ita kaɗai ko kuma ba haƙƙinsa ba ne shi kaɗai haƙƙi ne na musharaka yana da haƙƙi tana da haƙƙi to tunda yana da haƙƙi mata tana da haƙƙi to yanzu ba zai karɓi umarnin mahaifiyarsa ya ce bari ya daina haihuwa ko ya sha wasu ƙwayoyi ko kuma ya hana ya sa matarsa ta yi wani fulanin ko wani tsari ko a juyar da mahaifarta don ta daina haihuwa amma duk a cikin wannan ƙin bin umarnin fa ana ta gaya maka a matsayinka na ɗa in ka ci karo da iyaye masu gardama ko masu tsauri ko masu wuyar sha'ani to wuyar sha'anin nasu za ka yi ƙoƙarin manejin ɗin wuyar sha'aninsu amma fa wannan ba zai ba da damar ka aikata abin da yake saba wa Allah ne da saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma kuma tattare da haka za ka yi ƙoƙarin inganta lafazi da tausasa shi da kuma kokarin faranta musu da kuma yin wani gagarumin aiki da kasan zai tafiyar da waccan damuwar musamman in akwai wani abu da suka sa a gaba suke so ka yi kokari ka yi wannan abun wanda girmansa da nauyinsa zai kawar da waccan damuwa din sannan mun karanta gabar da malam yake cewa wato daga cikin al'amuran da baya wajaba yi wa iyaye da'a shine idan suka umarci ɗansa da barin nafila ko mustahabbi to wannan shi ma mun tattauna wannan gabar kuma mun ji maganar malamai har mun ji maganar malam abubakar a ɗarɗushe game da cewa babu biyayya ga uwa da uba a cikin barin wata sunna wanda wannan sunna rati ba ce kamar rakatayil fajir kamar wutire da sauransu idza sa'alahu tarka zalika ala dawam in dai so suke ya daina kwata-kwata to ba zai musu biyayya ba amma idan saboda wata maslaha ta daidai wannan lokacin suka ce ya bar wannan sallar nafila a daidai wannan lokacin iya lokacin kenan to ana iya ganin ya bar wato sallar rakatai alfajir ko kuma wuce din ya yi musu biyayya amma in suka ce kwata-kwata gaba ɗaya ya daina to kamar suna so su kashe wata sha'ira min sha'airil islam domin wutiri da kuma rakatai fajir fajir wannan sha'ira ce min sha'iril islam addini ne kuma ibada ce da haka ba zai biye wa iyayensa wajen kashe wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka taqiyuddin subuki shi ma yayi makamanciyar irin wannan magana a cikin wata risala tasa cikin birrul walidain yace idan iyaye suka umarci mutum da barin wata sunna ko suka ce ya bar wani halal ko kuma ya aikata wani abu makaruhi ne kuma aikata shi yace abinda nake gani akwai fashin baki game da wannan wato wannan gaba yace idan sun umarce shi da barin sunnan ne kwata-kwata to ba zai saurare su ba an gane ko domin kamar suna kokarin su canja shari'a kenan domin wannan abin shari'a ne har ma ana son kar mutum ya yi sakaci ya dinga yin sa sannan su zo su ce a daina yin sa wannan sunnar ta mutu gaba daya ba za a yi musu biyayya ba anan an gane ko domin canza shari'a ne canja shari'a kuma haramun ne an gane ko amma abin da ya zama suna akwai wata manufa sahihiya a cikin ainihin wato akwai wata manufa wadda take sahihiya ina fata an gane idan ya zama na akwai wata manufa wadda wannan manufar sahihiya ce sannan fahuma almu'udhiyani anfusahuma bi amrihima zalik to idan suka umarce shi da abin da yake akwai wata manufa ingantacciya sannan a cikin barin abin ko yin abin akwai cutuwa gare su za su cutu kila suna da wata matsananciyar bukata a lokacin suka ce ya bar wannan abin wanda yake sunna ne iya wannan lokacin to ana ganin zai iya musu biyayya akan haka to haka dai muka ci gaba da tattaunawa har muka zo maganar itikafi inda nan ma malamai suka tattauna game da idan iyaye suka ce ɗansu ba zai je itikafi ba to a nan aka ce yi musu biyayya domin yi musu biyayya wajibi ne zuwa itikafi kuma sunna ne ina fata an gane za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa mun karanta maganar imamu ahmad ma a game da yaro ko ɗa da yake yin azumin taɗawu'i iyayensa suna hana shi to sai yake cewa imamu ahmad da aka tambaye shi yana da sha'awar yin azumin nafila shi ya ɗan nasu ko azumin litinin da alhamis da sauransu amma su kuma ba sa so ya yi imamu ahmad sai ya ba da wata amsa yake cewa to in yi azumin bai burge ni ba su kuma ba su kyauta ba da suka hana shi na fata gane in yi azumin bai burge ni ba sannan su kuma ba su kyauta ba da suka hana shi an gane ko wannan shine wato maganar wato in ka duba malamai suna taka tsantsan sosai game da abin da ya shafi iyaye sai fa inda yake akwai dalili karar na ai musu bara'a ko ai musu tawaye to a nan kuma kaga dama an riga an hau green line to wannan kuma kaga sai a abin nan وقال رجل في وقال في رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر قال يروى عن الحسن أنه قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر وأنا ما من كرنتا شكو شوى إذا سك أمر داني يدوك أزمي sai iyayensa suka ce ya karya azumin hasanul basri ya ce ya karya azumin tunda na tadawu'i ne kuma zai samu ladan biyayya da ya musu kuma zai samu ladan azumin sa qala al muallif rahimahullah wa qala idza amarahu abawahu alla yusalli illa al maktuba yudarihi ma wa yusalli sai bala yake cewa to idan iyaye kuma suka umarci dan su ba sa so yayi kowace sallah sai ta farilla duk wata nafila sun ce idai yi to a nan yudari ma ya sassauta wajen yi musu mu'amala ya kyautata musu wa yusalli kuma ya ci gaba da sallarsa ma'ana ba zai musu biyayya ba kenan zai ci gaba da yin sunanin rawatib zai ci gaba da yin nafulfulinsa na dare da sauran nafulfulin da Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya da kuma ainihin wato wato da, da imani har yake so ya yi nafulfulin can yana kokarin faranta musu da kyautata musu kuma kar ya fasa sallah ya ci gaba da sallah قال ابن تيمية رحمه الله ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه game da azumi ya ce kariha alibtida shekul islam ya ce yana karhanta fara yin azumin sun hana shi idan suka ce kakka ɗauki azumin litinin gobe litinin ko jibi alhamis kakka ɗauki azumi to ya ce makaruhi ne ya fara wastahabbal khuruja minhu in kuma ya riga ya shiga cikin azumin to wastahabbal khuruja minhu shekul islam yake cewa ya mustahabbi ne ya fita daga cikin wannan azumin mana ya ya ajiye azumin tun farko in sun hana shi kada yi in kuma ya dauka yana cikin yi suka ce ya ajiye ya ajiye ina fata an gane wa amma sala wannan game da azumi kenan amma sallah fa qala yudarihi ma wa yusalli saboda galibi me yasa suke bambanta tsakanin azumi da sallah suka ce azumi sau da yawa za a ga wani bawan wato wani mutumin Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa ƙarfin hali da kuma sanyin ibadar azumi wani bai da cikakkiyar lafiya amma wani azumin na nafila ne amma ya mai da shi kamar farilla wani kuma za a ga ba shi da ainihin wato yawan azumin ya sa duk ya rame ya bushe saboda yawan azumi da yake da aka galibi an gano in iyaye suka ce ya daina azumi tausayinsa suke saboda yanayin da suka gani na ya matsa wa kansa azumin nan dai ba dole bane an gane ko kuma ya dage sai ya yi to sai suke hana shi to a babin azumi sai aka ce in sun hana shi ya haƙura amma sallah menene menene a cikin hana mece ce fa'idar hana shi sallah to idan sallah ce faqal sai shekul islam ya ce yudari ya sassauta wajen mu'amala da su ya yi ƙoƙarin kyautata musu wa yusalli sallah kan ba zai a fasa ba ya ci gaba da sallarsa wannan ka koma cikin fatawa ta ainihin wato al'adabu shar'iyya kai ka koma cikin al'adabu shar'iyya mujalladi na ɗaya shafi na 433 وقال مطرف نعم eh shine ya lallashe su eh yudarihi ma ya sassauta lafazi gare su ya lallashe su yayi daidai kwarai kuwa wa qala mutarrifun sami'tu malikan yaqul wato mutarrif yake cewa naji malik yana cewa fi man yukthiru sawm ga mutumin da yake yawan azumi aw ya suruduhu ko yake dimantar azumi tutur ba ranar da baya azumi kullum shine asard wa amarathu ummuhu bil fitri sai mahaifiyarsa ta umarce shi da ya ajiye azumin fal yuftir ya ajiye azumin yace naji maliku ya bada wannan fatawar kenan idan mutum saboda yawan azumi shi sa na gaya muku yawanci abin da yasa malamai suke bada fatawar in azumi ne mutum ya hakura saboda galibi za ga wanda iyayensa suke wannan hana shin za ga ma'abocin yawan yin azumin ne kuma sun lura cewa azumin yana taba shi amma kuma ya dage yana yi to shine sai su ce masa ya hakura an gane ko to shi sa sai imam malik yake cewa idan mutum ne dama mai yawan azumi kuma iyayensa ko mahaifinsa ce ya haƙura kar yayi to ko da ya ɗauka ya ajiye azumi din qala malik imam malik yake cewa wa qad ukhbirtu ar rijal min ahli al-ilm yace an bani labarin manyan malamai ma'abota ilimi amaratuhum ummahatuhum bil fitr wa inda iyayensu mata suka umarce su da karya azumi fa fa'alu zalika kuma suka aikata hakan wa afdaru suka ajiye azumin da yawa malamai an samu cikin malamai magabata wanda suna yawan azumi iyayensu kuma suka ce su haƙura su ajiye azumin ko kuma sun ɗauka su ce sai sun karya kuma su haƙura su karya ka koma cikin at-tawdih fi sharhi muktasar na ibn al-hajib mujalladi na biyu shafi na 422 wasu ila sheikh bin baz an tambayi a sheikh al-allama bin baz rahimahullah mai tambaya take cewa mai tambaya ke cewa walidati tamna'uni an siya min siyami tatawwu yace mahaifiyata tana hana ni yin azumin nafila wa taqulu li tana ce min laqad sumta kathiran azumin ka yayi yawa kana yawan azumi wa fihil kifaya ya isa haka hmm kaga uwa fa kenan fa azumin kaga fa ibada ce neman kusanci ne zuwa ga Allah amma ta lura yana wahala di ya rame ya yi kaza ya kaza kila ma olsa ta kama shi saboda yawan azumi da haka sai kawai ta ce masa azumin nan kayi kayi ya isa haka fa hal asumu tambaya yake yi sai ya tambayi bin baz sai yake cewa to shin zan yi azumin am atruku siyama tatawwu ko kuma na hakura na bar azumin tatawwuin ma al ilmi bi anna jismi da'ifun tare da ni ma na san jikina yayi rauni jikina yana da rauni ba ni da kosasshen lafiya ko ba ni da ainin koshin lafiya wala astati'u kuma ba zan iya ba ma to kuma dama ga umarni ina karfin hali ne to ga umarni ya zo fa ajaba alayka ta'atu walidatik sai bin baz rahimahullahu ta'ala yace wajibi ne ka bi mahaifiyarka li'annaha baratun bika domin mai kyautata maka ce an gane ko muhsinatun fika mai kokarin ta faranta maka ce wa harisatun alayka kuma mai kwadayi ce akan ka fa alayka sam'u wa ta'a wajibi ne ka saurare ta kuma kai mata da'a lima taqulu laka alwalida game da abinda ainihin wato mahaifiyarka ta gaya maka fi saumin nafila a abinda ya shafi azumin nafila ina fata an gane ka koma cikin fatawa nurun aladdar na 16 shafi na 480 wasu ila ulama'ul lajnati da'ima an tambayi manyan malaman lajna ta da'ima wato lajnatu da'ima ta fatawa ma hukumu siyamin nafil biduni ridal walidain aka ce ina hukuncin daukan azumin nafila ba tare da izini ko yarjewar iyaye ba fa ajabu malaman wannan lajina din suka bada amsa suka ce da'atul walidain wajiba yi wa iyaye biyayya wajibi ne wa siyamun nafilati sunna shi kuma azumin nafila sunna ne fa idza amaraka walidaka idan iyayenka suka umarce ka bitarki siyamin nafile da ka bar yin azumin nafila wajaba alaika ta'atuhuma wajibi ne kai musu da'a wajibi ne wajibi ne yi musu biyayya wato wajibi ne shi kuma azumin nafila sunna ne to idan aka samu tazahum tsakanin farilla da sunna to ai kaga ko shakka babu mutum zai dauki wajibi ne ya ajiye wanda yake ba wajibi ba an fahimta ko a koma cikin alfatwa wato fatawar lajinatu da'ima ta 23 shafi na 25 kai shafi na 241 wala'alla zalika li'anna as-sawma fihi mashaqqatun 'ala al-walad watakila abin da yasa aka ce haka li'anna as-sawma fihi mashaqqatun saboda azumin yana wahalar da al-walad 'ala al-walad wato yana wahala ga shi dan wa kar yakunu lil walidaini maqasidun min fitri dan haka zai iya yiwa iyayen suna da wata manufa ta cewa ya ajiye azumin ko ya kare azumin bi khilafi tarkihi li rawatib salah sabanin su ce ya bar nafulfuli rawatib kamar rakatai rakatai alfajr kamar wutir kamar kuma sunanin rawatib na sallolin farilla to kaga yanzu wannan babu wani fikihu da za a iya fahimta idan iyaye suka ce ɗansu ya ban nafila amma ana a azumi an fahimci fikihun da ke cikin uwa musamman uwa ta ce mutum ɗanta ya haƙura da azumi musamman uwa shi yasa zaka dinga jin ana wali da ci wali zaka ga ita ce mai damuwa saboda ta in duk shigarka da fitarka tana kula in kana cikin damuwa tana gane ta dinga ta lafiya me ya faru in kana da iyali ta dinga tambayar lafiya da iyalin ko saboda in ta ga duk yanayin ka ta san ka ta san cikin lokacin da kake cikin walwala ta san farin cikin ka ta san damuwarka dan haka da ta dan ga ka dan fada haka idan ka yayi zururu haka tana fahimta da ta zo za ta ce ah ya na ganka haka kuma kila ba wanda ya ma magana sai wayanda suke yan yan yan side talk suna cewa wani kalau yake kuwa su su ba za su iya gaya ma wani kalau yake duk mun ganshi ya fada ita kana zuwa za ta ce na ga kara me me ya faru na fata an gane to shi yasa an gane fikihun da ke cikin in azumi ta hana ka tausaya ma ta yi gani ta yi azumin ya wahal da kai ko kana shiga cikin mawuyacin hali a azumin amma a cikin nafila an kasa gane fikihun da ke cikin uwa ko uba ya ce ka kai nafila shi yasa malamai suka ce a nan kuma ka kyale suka yi nafilarka an gane وقال ابن مفلح الحنبلي ابن مفلح الحنبلي رحمه الله يتي وذكر أبو البركات أبو البركات وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا فتشي وأن الوالد أباه لا يجوز له من, من ولده bai halatta ga uba ya hana ɗansa mina sunanin ratiba ya yi sunnoni waɗanda suke ratibai masu mahimmancin nan waɗanda annabi baya barin su irin rakatai alfajir irin wutiri irin sunanin rawatib na sallolin farilla wa kaza zauju haka miji ba shi da iko ya hana matarsa wa sayyid haka ubangida ba shi da ikon ya hana bawansa yin sunanin rawatib wa muqtada kalami abul barakat abinda wannan magana ta kakan shekul islam abul barakat take hukuntawa anna kulla ma ta'akkada shar'an duk abinda yana da ƙarfi a shari'ance to la yajuzu lahu man waladihi bai halatta uba ya hana ɗansa in kuma ya umarce shi fala yudi uhufi kada ya masa da'a a cikin wannan abu ina fata an gane a koma cikin al'ada bu shari'iyya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai ikhtisar a takaice ɗauko wannan maganar ga wata matsala wata gabar hal yulzamu alwaladu bi da'ati abihi fi mawadi'a sadaqati shin za a tilasta wa ɗa cewa sai yayi wa mahaifinsa biyayya a wuraren sadakokinsa dan kila yana da wadata yana yin wasu ayyuka na alkhairi yana yin ayyukan jin kai yana yin ayyuka na sadaka to shin sai kuma uban yake so ya karkatar ba a guri kaza yake so ya dinga wannan sadakar ba kila ciyar da mabukata yake ba ko dai yace ba ciyarwar yake so ba ko kuma inda ake ciyar da mutanen ba na yake so a ciyar ba a karkatar da akalan wani guri shin uba yana da damar ɗansa yana ayyukan alkhairi na sadakoki yana da damar wato ya canza akalar wannan sadakokin nasa zuwa ga wani abu daban in kuma ya canza lazimi ne sai dan yayi biyayya akan haka tambaya ce aradna su'alat tali malai ce wannan tambaya mun bujirar da ita ala fadilati sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yace wannan tambaya mun kai gaba mun bujirar da ita ga babban malami sheikhul izza wato sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu sai aka ce masa a waddu an o'odiya sadakati ya ce ina so in bayar da sadakata limu'assasatin khairiyatin ga wasu cibiyoyi na alkhairi ɗani yana da wadata yana da dukiya sai yake so ya dinga cire wani nau'i na sadakoki ko na abinci ko na kuɗi ya dinga funding ɗin wasu mu'assasatun khairiya ma'ana wasu cibiyoyi na alkhairi walakin na abi yu'aridu zalik sai dai mahaifina baya son haka yana hana ni haka wa yufaddilu i'ta al-mal yana fifita sai dai in bayar da dukiyar lil aqarib ga yan uwa makusanta yaga ina kai sadakokin cibiyoyi inda yake ko na kula da marayu ko na kula da yan gudun hijira ko na kaza ko na kaza ga muassasatun khairiyya da yawa to sai kuma shi babana yake so lalle in fifita taimaka wa ‘yan uwa na kusa wa yuridu an yulzimani bi zalika kuma yana so ya lazumta min ya tilasta min yin hakan fa hal dan sai yake tambaya shin hadithu anta wa maluka li abika hadisin nan da manzo Allah ya ce da kai da kaya mallakar wuya ne da kai da dukiya duk da ka mallaka duk mallakar babanka ne shi yasa a karkashin wannan hadisin in ka dauki dukiyar babanka kai barawo amma in babanka ya dauki dukiyar ka ya ci halal saboda anta wa maluka li abika da kai da dukiyar ka duk na babanka ne ina fata an gane to sai wannan mai tambaya yake cewa to duba da wannan hadisin yanzu dole in yi masa da'a ya dukulu fihi yanzu wannan hadisin hukuncinsa zai shiga cikin an yi tahakkamal abu mahaifina ya yanke hukunci bi mawadhi'i sadaqati waladihi game da wuraren da ɗansa zai yi sadaka ko inda zai sanya sadaka sa wannan ita ce tambayar da aka yi wa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala fa ajaba ga amsar da Sheikh ya bayar yace la yadkhulu fi hadha a wancan hadisin ba zai shiga wannan babin ba illa idza arada an yatamallakaha sai dai idan shi baban naka yana so ne ya mallaki dukiyar fala ba sa to anan in shi ke so ya mallaka yace a ina za ka kace a so kake wannan kudin yace a ba ni in shi yake so ya mallaki kudin yake da wata bukata da ita ka cire zaka bawa wasu sai yace shi yake so ya mallake ta to anan kaga anta wa maluka li abika ta shigo ciki an gane ko fa malam yakun hilatan matukar ba wayo bane alaman isa da katibnihi akan hana ɗansa sadaka da baya son kai alheri ka san akwai irin wayannan manna'il lil khairi eh Allah kai ya hada ka da iyaye manna'il lil khairi akwai wanda wallahi zaka yi alheri sai dai kai ba sani ba amma da sun ji zaka yi za su a kar ka bashi an fahimta ko to saboda haka idan mutum ya fahimci iyayensa irin waɗannan ne waɗanda in ya cin ya taso zai taimaka makota ko mabukata ko ainihin wato bayan Allah waɗanda suke cikin bukata to za su hana shi to idan mahaifin ne yake so ya mallaki abin ka ce za ka yi kaza sai ce a shi za ka ba shi kuɗin to in so yake ya mallaka to an tawo maluka li abika tana nan idan kuma ka gane cewa hila ce wayo yake so ya yi alaman sadaqati banihi akan hana ɗansa sadaka walakin ma'a zalika sai dai duk da haka ana ushiru alal ibni ina shawartar ɗan an yi utiyaha an yi utiyaha lil an yi utiyaha al aqariba to ni a babin shawara ina ba wa ɗan shawara ya ba da wannan sadakar tasa ga ƴan uwansa makusanta fa huwa afdalu dan shi yafi balala domin duk sanda ka taimaki ƴan uwanka makusanta to abu biyu kai kayi sadaka ladan sadakar da ka ba na waje zaka same ta sannan ka sadar da zumunci zaka samu ladan sadar da zumunci ko shakka babu akwai tudu biyu anan kifulain zaka samu anan sabanin ka je ka duba wani ajnabi a can gefe ka bashi in ka bashi sadaka tayi zaka samu ladan sadaka in ko ka ba dan uwanka ko na kauye ko na birni wanda yake cikin bukata ka cire sadakar sai ka bashi to anan kaga ka cire ka zaka samu ladan sadaka sannan zaka samu ladan sadar da zumunci to da haka sai Sheikh Uthaymeen yace in ka dauka ka ba yan uwanka makusanta haka yafi fa laysa lil abi an yulzima waladahu amma fa uba ba shi da damar ya tilasta ɗansa bi mawadi a mu'ayyanatin da wasu wurare wurare ayyanannu ya da'u fi sadaka da zai sa sadaka a ciki wannan kamar uba ba shi da hurumin ya ce to duk sanda za ka yi sadaka guri kaza za ka kai ko suwana za ka ba wa yamna'ahu min mawadi a ukhra ya kuma hana shi yin sadakar a wasu wuraren daban inda cewa yayi duk sanda ka tashi yin sadaka ko zakka to da Allah ina son wani bangare na zakar ka raba ka raba ka kai wajen suwa ne ko a wasu abokai na ko wasu aminai na waɗanda suka suna cikin bukata duk sanda za ka yi wani alheri ina so su ma ka sa su a ciki to kaga bai hana ka kai ka yi wannan inda kake so ka sa ka yi aikin alherin bai hana ka ba amma dai kar ka manta da shi kuma nasa inda yake so ka taimaka ka sa alherin to kaga a wannan babu matsala amma inda yake so lalle sai dai wani guri ayyananne kuma la'alla ba lalle ya zama nan aka fi bukata ba amma fatin da shi nan yake so ya tilasta cewa nan za a sa to anan ne yake ganin ba lazimi ba ne sai kai masa da'a na fata an gane yawwa ai wancan an gama da shi dama wancan magana ce ta yana son ka ba yan uwa makusanta shi ma wancan Sheikh Uthaymeen ya tabbatar da cewa wannan yafi falala to amma kuma inda kila ba yan uwa bane makusanta wani guri ayyananne ne ko abokan zamansa ko tsofaffin dar ritaya ne dan haka akwai abokansa na wurin aiki ko abokansa na sana'a ko na karatu ko na kaza sai ya ayyana ba laifi bane da ya ayyana amma ya ce lalle sai nan karka kai wani guri to anan ne aka ce uba ba shi da damar yin haka ko kun fahimci wannan walakin yustahabbu lil abi sai dai mustahabbi ne an so ga shi dan an yastajiba li ragabati abihi ya amsa kwadayin mahaifinsa tunda mahaifin yana kwadayin ga wasu mutane ayyanannu ko wani wuri ayyananne da yake so a kai sadakar to ya amsa ainihin wato bukatar mahaifin nasa ma dama ashara alaihi bi amri min albir matukar mahaifin ya shawarci dan da wani abu wanda yake shi ma aiki ne na nagarta aikin biyayya ne ga Allah wa huwa silatul aqaribi bil mal shine kamar sadar da zumunci ta hanyar dukiya wa idza kana al malu kathiran in ku Allah ya ba wa dan dukiya mai yawan gaske wa kana hunaka man huwa ahwaju min al aqarib kuma shi dan ya lura cewa akwai waɗanda sun fi ƴan uwan makusantansa bukata to fayyumkinu an yi utiya ba'dahu lil aqarib zai iya yiwa sai ya bada wani bangare na dukiyar ga makusantansa wa ba'dahu lil muhtajin al akharin sannan ragowar kuma sai ya ba wa yancan mabukatan su kuma wayanda suke ba yan uwa na jininsa ba aulil mashari'il islamiyya almuhimma ko kuma yayi amfani da kudin wajen yin wasu manya-manyan project shine almashari' almashari' project kenan yayi wasu aikace-aikace na musulunci almuhimma muhimmai kamar yaje inda ake bukatar masallaci ya gina masallaci ko inda suke bukatar makaranta ya gina ko inda suke bukatar bohol ya samar da shi ko inda ake da bukatar ainihin wato magunguna ya kai magunguna ko inda ake bukatar musuluntar da maguzawa ko irin waɗannan duk suna cikin gurin sai ya raba dukiyar tunda tana da yawa wata daga cikin dukiyar ya raba wa ‘yan uwansa makusanta wata kuma ya karkata akalarta zuwa ga irin waɗannan ayyuka ɗin wannan fi'a kuma masu mahimmanci masu amfani an gane ko wal khulasatu dunkulallen zance fi mas'alati da'atul walidain game da mas'alar yi wa iyaye biyayya fil mustahabbati a abinda ba wajibi ba abinda yake na mustahabbi wan nawafil da nafulfuli idza amarahu idan iyaye suka umarci ɗansu bi tarkiha da barin wasu, wasu abubuwa wanda yin su dama mustahabbi ne ko barin wasu abubuwa wanda yin su na fulfuli ne dama to dunkulallen zance game da wannan na ɗaya idza kana amrul walidain idan umarnin da iyayen suka bayar li waladihima ga ɗansu Allah yusalliyan nawafila misali suka ce kada ya sallan nafilfuli wala ya fa'ala ta'ati almustahabba kuma kada ya yi wasu ayyukan ɗa'a duk da yin su mustahabbi ne bilkulliya kuma kwata-kwata ce gaba ɗaya suka ce ayyukan ɗa'a ne amma mustahabbi ne yin su amma ba wai ya bari na wani lokaci ba ya daina yi gaba ɗaya falayu ɗa'a ne to a nan ba za a yi wa uwa da uba biyayya ba li'anna fi hadha imatatan litilka sha'air domin a cikin yi musu da'a din to kuma akwai kashe wannan sha'ira din min sha'iril islam an gane ko in yayi wannan umarnin kaman ta wannan babin ya kashe wa dan raya wata ibada cikin ibadun musulunci wa hirmanan liwaladihima sannan a lokaci guda kuma kaman haramta wa ɗansu ne min zalikal babi ta wannan ƙofar min abuwabil fadli wal khair na samun bin wasu hanyoyi na falala da alkhairi alad dawamu kuma tutur inda dan wani lokaci ne suka ce wani eh abin nan da kake yi na kaza kaza muna son wannan karan in ka tashi kaza za ka yi misali in alheri zai yi da dukiya su ce to da Allah wannan karan duk abin da kake so ka yi muna so ka je ƙauye ana cikin damuwa sosai halin da ake ciki a ƙauye ka je ƙauye duk abin da zaka bayar ka je ƙauye suna da bukata fiye da nan cikin maraya domin nan ko ba komai akwai sana'o'i akwai yan abubuwa na dabaru da ake rayuwa can kwafin da aka gama damuna aka kwashe amfanin nan to ga ma yan bandit sun hana wani je kwashe amfanin wasu gonakin an kone su mutane ba abinci ba kaza ka je can ka abin nan to kaga yanzu wannan wani abu ne wanda yake na dan wani lokaci suka bashi wannan umarnin to sai ina fata an gane ma ma adamin tifa'ihima bizalika tark tare da kuma rashin amfanuwarsu da wannan barin kin yin ba zai amfane su ba na fata an gane to a irin wannan kenan duk sanda suka umarci ɗansu da ya bar wani mustahabbi kwata-kwata na farko ba zai bi su ba domin kashe wannan ibadan ne sannan haramta wa ɗansu samun wata falala ne da alheri kuma dindindin sannan kuma su babu wani amfani da za su samu a ƙarƙashin ƙin yin an gane wannan ko wannan kulasa ta farko kenan kulasa ta biyu idza kana amrul walidain waladahuma bi tarki da'atin mustahabba idan ya kasance umarnin da iyaye suka ba wa ɗansu na ya bar wani aikin da'a wanda wannan aikin da'an yinsa mustahabbi ne ba lalle ba linaf'in lahuma saboda wani amfani nasu sun hana shi yayi amma fa wannan hanawar su kuma zai amfane su aulu khawfin alaihi ko saboda ji masa tsoro haƙiƙiyin kuma tsoron nan na haƙiƙa ghairi mauhumin ba wanda ake zato ba ba zato ba ne haƙiƙa an tabbata suna ji masa tsoro a cikin yin wannan abin suna ji masa wani tsoro kuma duk mai hankali ya kalla tsoron akwai shi tsoro ne na haƙiƙa ba wanda ake zato ba to fatajibu da'atuhuma to a irin wannan wajibi ne ɗaye musu da'a kaman ga misali kaman ta'amuru ibnaha kaman ta amurbuna ha kamar wanda ta umarci ɗanta bi adami safari lalabil ilm ta hana shi yin tafiya don neman ilim lisigari sinnihi saboda ƙarancin shekarunsa yana kwaɗayin karatu sai ta ga shi ɗin ba shi da cikakken hankali babu shekaru sannan ya tafi har zuwa wuri kaza can ɗin kuma babu wani wanda zai sa ido ko ya kula da shi ga yanda zamani ya kasance ta ce to ba ta yadda ba kada ya yi karatun a nan kusa ya bari sai ya ƙara kamar yadda za ga wasu iyayen ɗaya sa kulafucin shi yana so sai ya je ƙasashen waje ya yi karatu su ce ba su yadda ba sai ya yi digirin farko ana ganin lokacin ya yi shekarun hankali kuma ana ganin in ya je ba za a samu ainihin ƙarancin shekaru su yi tasiri wajen gurɓacewa ko lalacewarsa ba to sai a abin to kaga irin wannan kaga wani abu ne wanda yake ana jin tsoro tunda da yawa wasu sun tafi da ƙananan shekaru sun dawo ba addini ba addila an gane ko mutum ya je ya dawo ba karatun ya zama ba kuma ya zama shawaragi ana samun haka ko kaga mutum ya je ya zama dan shaye-shaye ko dan kaza kuma karatun ma ya kasa yi amma koro shi ya ko ya haɗu da wasu ƴaƴan su ma waɗanda ba kwaɓa ɗin ko kuma su ma masu ƙananan shekaru sun je duk sun zama ƴan shaye-shaye a can kawai abin da ya ƙware shaye-shaye bai karatun ba har ma makaranta ta kore su to da aka sai yaro yace zai je suka ce a saboda shekarun ka basu kai ba aka hana shi to kaga yanzu wannan akwai khaufun ne kaga haƙiƙi an gane ko wa adami qudrati ala tadbir amrihi sannan ba zai iya gudanar da al'amarin sa ba sun fahimci kananan shekarun sa in an bar shi ya tafi ba zai iya gudanar da al'amuran sa ba domin a nan gida ma kan ya tafi su suke kula da shi kuma suke gudanar da al'amura aw kaman ya amuruhu abuhu Allah ya suma tatawwu ko kuma kamar wanda mahaifinsa ya umarce shi da kada ya azumin nafila li da'afin fi badanihi saboda raunin jikinsa ko raunin jikinsa ko rauni na rashin lafiya ko kuma rauni na ƙananan shekarun su ma aw li ragabati ya an yushari kahum fi da'awatin ala ta'amin li qaribin ko kuma saboda suna da sha'awar ya raka su yayi tarayya da su wajen amsa wata gayyata ta cin abinci kuma dan uwa makusanci ne yayi gayyata din ina fata an gane to shi kuma zai tashi da azumi suka ce a wane yau muna son wane ya gayyace mu za mu je cin abinci walima cin abinci ko walima ko kuma cin abinci gidansa kuma da kai za mu ci saboda haka hakura da azumin nan wata asaba wata litinin din kai ko wata alhamis din kai ina fatan kaga yanzu wata bukata ce da su ta zai yi musharaka da su wajen amsa wata gayyata kuma ta walima aw sadiqin ko kuma amsa gayyatar cin abinci gidan wani aboki aw jarin ko makwabci au kaman ya hataju lahu walidahu ko kuma ko kuma kaman wanda iyayensa suna da bukatarsa li yusilahuma li hajatin lahuma dan ya sadar da su ko ya isar da su zuwa ga wajen wata bukata ta su aw li yabqa bi janibihima lil inayati bihima ko zai tafiya su ce a ba sa so suna son ya zauna kusa da su dan kulawa da su suna bukatar kulawarsa kuma in ya tafi zai kula da su da haka sai suka ce kada yi wannan tafiya din to duk kaga wayannan abubuwa ne wayanda zahirin su akwai wata maslaha da za ta sa su hana shi wani abu ko tafiya ko wani abu mai kama da haka to anan zai musu da'a na uku idza kana man'ul walidaini waladahuma min fi'il mustahabbati wan nawafil idan ya zamto hanawar da iyaye suka yi wa ɗansu na ya aikata wani mustahabbi ko ya yi wata nafila cikin nafulfuli li hawan fi nufusihi ma saboda zunzurutun son zuciya ne kawai ba wai wani maslaha ce da su ba ba kuma wani abu ake tsoro ba a'a kawai son zuciya ne ba sa so yi auli qillati dinin minhuma ko saboda karancin addinin su saboda karancin fahimtar addini wannan sai ga mutum in ya kama layin addini shi kuma sai su ta fada da iyayensa saboda suna da karancin fahimtar addini kuma musamman a rashin sa'a kuma boko ta yi katutu a zuciyarsu to sai su dinga ganin akasin abin nan sai su dinga ganin ya fiye zafafawa a addini ya fiye kaza kullum sai ka yi azumin ta ɗauyi kullum sai ka je makaranta kai kullum sai ka ɗauki ƙur'ani ka karanta inda zai ta karanta jarida ya ta karanta nobels ba su da matsala wannan amma karanta alƙur'ani kullum kai baka da baka da abin yi sai kamar wanda ya ce shi ba zai kashe kwandalarsa ba wajen ɗansa ya je karanta islamic studies ce ka je ka nemo karatu na gari sai ka ce muna wani islamic sai ce kwandalarsa ba zai ka je ba karatu na gari bane shi to duk kaga ana cin karo da irin wannan wani zai za ka ga Allah ya yukhrijul hayya minal mayyit wani lokaci Allah ne ya fitar da rayayye daga cikin matattu an gane ko gidan nasu dama gida ne wanda babu addini to shi kuma sai Allah ya taimake shi ya kimsa masa addini ko dai daga makaranta wajen haduwa da abokai ko wani abu dai cikin abin nan ya ya zamanto ya yana son addini to sai ga ana ta samun ainihin cin karo tsakaninsa da iyayensa aw li da'fin fil aqli wat tamyiz ko kuma saboda karancin wato saboda rauni na hankali da kuma rauni na iya tantance abin da yake maslaha da kuma mafsada fala da'ata lahuma to wannan babu da'a babu biyayya ga iyaye a irin wannan lokaci wa ma'a zalika amma fa tattare da haka falyuhsin lahumal qawl ya kyautata magana ya kyautata lafazi game da su wal yusahibuhuma bil ma'ruf kuma ya mu'amalance su da kyautatawa da abin da yake sananne a shari'a ma'ana duk da wannan ba zai bi su ba amma fa akwai kyautatawa akwai kalami mai dadi akwai ihsani da sauransu al'amru thalith alladhi la tajibu da'atuhuma fi al'amari na uku wanda ba wajibi bane da yayi wa iyayensa biyayya a ciki idza amarabnahuma bi amrin idan iyaye suka umarci ɗansu da wani al'amari la ya ta'allaku bilbirri bai da alaƙa da bin Allah, wala ya udu alaihima bi shay'in minan naf'i kuma babu wani amfanuwa da za su yi da abin. An gane ko? Sun umarce shi abu, kuma wannan abin da suka umarce shi bai da alaƙa da biyayya ga Allah, sannan su ba abin da za su amfana da shi a cikin yin. to fa in lam yakun fihi manfa'atun lahuma idan da ya ga wannan abin da iyayensu suka umarce shi babu wani amfani da zai yi musu fal aslu asali an yutayyiba khatirahuma ya dadada musu tunaninsu asali shine wannan ya dadada musu ransu kada ya bata musu wannan shine asali wa in lam yaf'al fala ithma alai amma fa in bai yi abin ba fa bai yi laifi ba asali ya dadada musu tunda dai abun ba ba biyayya bace ga Allah ba kuma amfanuwa za su yi ba to akalla kuma a samu ba zai cutar da su ba to sai dan ya dadada musu shi ya san dai ba wani amfani a cikin wannan umarnin nasu kuma ba aikin da'a bane balle ya sa ran samun lada amma tunda suna so zai yi amma fa in bai yi ba din saboda duba da wannan yanayin ba aikin da'a bane kuma ba amfana za su yi ba sai ya ki fala isma alai babu laifi a kansa wala yalzamuhu an yaf'ala kuma ba lalle sai yayi ba ka an yi amurahu kaman me misali sai malai ce kaman iyayensa su umarce shi bi dirasati takhassusin muayyan su ce suna so a karatun da zai na jami'a ya karanta wani fanni ayyananne su ce su so suke ya karanta sociology ko ko ya karanta accounting ko ya je ya karanta ainihin wato philosophy ko ya je ya karanta harkar lafiya so suke zama likita ko engineering ko ainihin wato mass com ma'ana su ayyana wani karatu ta wani takhassusi wani specialization su ce nan suke su ayyana wani specialization su ce nan suke so yaje ya karanta an ji wannan yanzu in ya karanta me zai amfane su da shi in ya je karanta wannan karatun amfanin me zai musu in bai karanta shi ba cutuwan me za su yi ɗaya kenan aw shira'i sayyaratin bi'ainiha ko suka ce in ka tayi siyan mota marsandi zaka sa kaga yanzu marsandi ban sani ba tunda gasa alaji ko akwai ta zamani yanzu amma marsandi ai kusan ba ita ake hawa ba yanzu musamman yanda mai yayi tsada tana kurba da yawa ko eh ka gani eh ka gani ko yawa ko kuma yace panda yake so ka ka ka ka ka siya to yanzu kaga wannan in banda dai karambani irin na wasu iyayen kawai ya sai mota ko zai sai mota Allah ya taimaka ya yi wanda yake so akalla a dan bashi ya sarara dan sakan masa mara ya je sai irin motar da yake so ina fata an gane yawwa suka ce aushira isayyaratin bi'ainiha ko suka ce sai ya siyi wata mota ayyananniya aw la'amali fi sharikatin muayyana ko suka ce in dai zai aiki to sai dai ya aiki a ma'aikata kaza an gane ko ko kuma in kamfani ne a ce lalle sai dai a kamfani kaza ga aiki yanda yake wahala ya samu aiki su ci su ba sa son wannan ma'aikatar ga wani kamfani ya dauke shi tun da ya gama jami'a ya fito ba aiki yanzu kuma wani kamfani ya dauke shi nawa ne albashin a dubu arba'in ko dubu a ajiye musu aikin su a fahimta to kaga yanzu a nan in ka yi don ka dada musun ka ce ka ajiye to allah zai iya musanya ma da fiye da abin da ka rasa amma fa in ka kalli haza da hazihi da kake ciki ka rike aikin ka ka ci gaba da kyautata musu kila duk sanda aka dauki albashi ka zo da rufai da yogurt da dan yan wata bankararriyar ka za ka wannan fa ka ce ai albashi muka dauka shine na ce a sa albarka to Allah ya albarka Allah ya rahama kaga shikenan kaga kaga an ba wancan zancen ko yawa shikenan hmm wa nahu zalika da makamancin haka min mala manfa'ata lil walidaini fihi ga irin abin da ba shi da wata amfani ba wani amfanarwa da za a samu ga su iyayen kawai dai dan su iyaye ne kawai abin da suke so sun ce lalle sai an yi wa kadhalika al umuru allati tata'allaqu bi hayati al ibn shakhsiyya haka ma al'amuran da suke da alaka da rayuwar mutum ta wato ta shishi kadai rayuwar mutum abin da yake da alaka da rayuwarsa ma za ya akul me zai ci wa ya sharabu me zai sha wannan kuma a ce abin da za ka ci ba sai an gaya ma kaga wannan wani abu ne kila su irin nau'in abincin da suke so kai ba shi kake so ba irin nau'in abin da suke so su sha ba shi kake so ka sha ba ya goge ne gurin to to to ina ganin wanda yake da saurin rubutu sai zai iya karanta abinda dai muka karanta shine wa kadhalikal umur allati ta ta'allaqu bi hayatil ibn shakhsiyya ko kuma mutum ya je ya bi karatun a hankali sai ya rubuta wa kadhalikal umuru mala yace kamar al'amura allati ta ta'allaqu bi hayatil ibn shakhsiyya wanda irin al'amuran da suke da alaka da rayuwar mutum shi a karan kansa in fasil shine shakhsiyya ma za ya akulu me zai ci da safe mai wani kaza yake so ya karya da shi da rana kuma shi ya fi son ya ci abinci kaza da daddare ya fi so ya ci abu kaza to ai kaga ba za a zo a sa masa sharadi shi ya fi so ya sha shayi cikin sa ya bude a ce sai dai ya ci dumame da safe to kaga wannan duk ba cikin hurumin da za a ce lalle sai sun shiga cikin wannan al'amarin mu ma za ya albasu ko kuma me zai sa irin kayan da zai sa kaga duk wannan sai iyaye su zara hannunsu a nan shi ya san irin kalar kayan da yake so irin dinkin da yake so matukar bai saba shari'a ba ya je wa nau'u sayyarati allati yarkabaha yarkabuha ko kuma irin nau'in motar da zai hau wa shaklul mar'ati allati yatazawwajuha da irin kalan matar da zai aura kaga duk wannan ai kaga an abun nan shi yasa zaka ga in aka zaban masa din ko ba ita yake so ba sai a ta samun matsala shi yasa Allah ta'ala cewa ya fankihu ma tsabalakum minan nisa ma tsabalaka ba shine ma tsabali gairika ba an gane ko wanda kai ka gani ka mutu akan ta wani an hada mata da kaza kwanciya zai gudu an fahimta wasu saboda haka yanayin maɗa balaka daban maɗa baligairika daban to da haka ba za a ce iyaye lalle sai sun zaɓa wa mace irin kalar matar da su suke so zai aura ba wa nahwi zalika da makamancin haka wayannan dukkan su suna da alaka da rayuwar mutum in fasid an gane ko fala yalzamuhu da'atuhu ma fiha to anan ba wajibi bane ba lazimi bane yayi wa iyayensa biyayya akan haka su ce sai irin abinci iri kaza ko irin sutura iri kaza ko abin hawa iri kaza ko mata iri kaza walakin alal abna sai dai fa wato wajibi ne akan yaya mudaratu walidihim su dinga tausasawa da kuma rarrashin iyayensu wa adamu ighadatihim da rashin fusata su duk abin da zai zamanto fusatawa ce gare su to mutum ya dinga hattara kada da gangan ya fusata su in kuma sun fusata saboda wani umarni da ya kaucewa nasu duba da irin dama da shari'a ta bashi to kamar yadda muka faɗa ya bi ta wata hanyar kuma da zai dawo musu da farin ciki ya kyautata musu dan wancan damuwar da wancan haushin da suke ji nasa ya zama to ya kwaranye daga zuciyarsu an gane wa wa adamu ighadatihim eh wa adamu ighadha alghayz kenan kaga fushi kenan ko yawa adamu ighadatihim rashin fusata su lokaci yayi to to sai mu tashi wata tambaya ce za yi wa imam malik insha Allah sai mu tashi kanta abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik